الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبير قوة بكوي watan rajabul khair hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da tara ga watan uku a gregorian calendar 2021 wannan shine kaset ɗinmu na 40 daidai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na dr al-allama abdul azim al-badawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin bayanai da malam da yake mana dangane da wasu lokuta da aka hana wato yin salloli da kuma ainihin wato wasu gurare da aka hana yin salloli a waɗannan gurare ɗin to kafin mu ci gaba akwai wani ɗan tambihi da ya kamata mu ɗanyi dangane da hadisin abdullahi ɗan umar wanda ya sa'ar yake cewa abdullahi ɗan umar ya ganni ina ainihin wato sallah ba da ɗulu ilfajiri bayan alfijiri ya keto ke ganna wata sallah sai shi abdullahi ɗan umar yake cewa ya sa'ar cewa lalle manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya fito a gurinmu sai ganmu muna irin wannan sallar bayan hudowar alfijir sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wato wanda yake nan ya isar wa wanda baya nan liyuballik shahidukum gha'ibukum wanda yake halarta a yanzu ya isar wa wanda bai zo ba cewa la tusallu ba'dal fajri illa sajadatai kada ku sallaci wata sallah bayan alfijir ya keto sai raka'o'i guda biyu to sai malamai suka yi saɓani wasu suka ce ma'anar illa sajadatai ma'ana sai dai a yi sallar asuba daga an ce alfijir ya keto to babu wata sallah sai menene sai sallar asuba wasu kuma suka ce a'a ma'anar illa sajadatai ana nufin raka'atan alfajir domin su dama yasa aka kira su raka'atan alfajiri raka'o'i guda biyu na idan mai ya fito idan alfijir ya fito so daga an idar da su to sai mutum kuma ya sallar asuba an gane maganar da kyau ko ma'ana da su ga su sai sallar asuba to wasu kuma suka ce abinda hake nufi da wannan magana shine idan misali ka zo za ka sallaci raka'atal fajiri to sai ka samu shi kuma liman tuni har an tada iƙama to sai ka koma ƙarƙashin wancan hadisi na cewa a babu sallah idza uqimatis salatu fala salata illa maktuba sai zamanto ma'anar ba'da al-fajr din nan shine idza uqimatis sala an gane to a karkashin wannan babu wani iskali a ciki a duk wanda kaji ya gamsar da kai babu laifi idan misali ka zo za ka yi sallar raka'atal fajiri sai ka samu liman ya tada sallar asuba to anan kan ba za ka ainihin wato yi wata sallah ba sai sallar farilla din amma in ka samu ba a tayar ba sai ka zo za ka yi wato za ka yi sallar asuba to sai ka yi wannan raka'o'i guda biyu na alfajir sannan sai kuma ka sallar sallar asuba shine ma'anar la tusallu ba'd alfajri illa sajadataini an gane Allah ya shiryar da mu to wannan shine dan tambihi da ya kamata mu yi kafin mu dora a inda muka tsaya ina jin za mu tashi fal ardu kullaha masjidun ko masjidan illa, illa mastusiniya fi hadhihi al-ahadis mun karanta shi za mu tahi kitabul azan ne to shikenan oke mun gama da babu ma gaba daya to masha Allah al-azan kiran sallah jama'a al-azan abinda ake nufi da kiran sallah shine sanar da mutane lokacin sallah ya karato ko kuma lokacin sallah ya yi abinda ya sa muka kasafta abin guda biyu saboda akwai sallar da ake mata kiran sallah guda biyu a cikin musulunci ita ce sallar menene sallar asuba shi yasa a kiranta na farko ake tambihi wa waɗanda suke bacci cewa as-salatu khairun minan nau sallah ta fi bacci alheri kaga wannan kamar sanarwa ne cewa lokacin sallar ya kusa amma bai riga yayi ba ina fata ana fahimta kiran sallah na biyu kuma to wannan shi kuma sanarwa ne akan fa lokacin ya riga yayi zafa a tada sallah shi yasa bayansa ba a ɗaukar tsawon lokaci sai kawai ta da menene ta da sallah don haka dai kalmar al'azan min azana yu'azzinu al'azan ana nufin sanar da abu da kira zuwa ga abu da jawo hankulan mutane zuwa ga wani abu na fata ana fahimtar magana fa'azzana mu'azzinun ayyatu hal'iru innakum lasariqu sai mai kwarma kira ya kwarma kira ya ku mahaya ya ku ayari ya ku fatake lalle a cikin ku akwai barayi ina fata an fahimta cikin suratu yusuf ko yawwa to menene hukuncin wannan kiran sallah din malam yace hukumuhu hukuncin kiran sallah huwa al'ilamu bi dukhuli waqti salah shine sanarwa da kuma fahimtarwa da jan hankalin jama'a cewa lokacin sallah ya shiga bi alfazin mahsusa amma za a yi amfani da wasu ainihin wato lafuzza keɓantattu keɓantattu waɗanda ba da wani abu ake sanar da mutane kiran sallah ba sai da waɗannan lafuzza din kun gane magana da kyau ko yasa aka ce bi alfazin makhsusa kamar yadda ya kawo a cikin fiqh sunna a mujalladi na ɗaya shafi na 90 da ainihin wato hudu an gane wa huwa wajibun to shi wannan kiran sallah sanar da mutane lokacin sallah yayi wannan abu ne menene wajibi shi yasa ya tabbata cewa ko kai kadai ne to ba a yadda lokacin sallah yayi kai ta da sallah baka kira mai ba sallah ba ko a jeji kake kana tafiya kai kadai sai lokacin sallah yayi to abin da ake so da kai kafin ka nemi guri ka share kai sallah ka kira sallah za mu zo da hadisi akan haka an gane to ballantana a anguwa ballantana matafiya ballantana ana zaune a wani temple ko wani a makamancin haka wanda watakila ba masallaci a kusa wanda za a je a yi jam'i sai aka taru aka ce to wani lokacin sallah ya mai sallah to ina zuwa sallaci ai ba masallaci a nan kusa to ya za a yi to mi sallah to mi sallah eh mi sallah to sai a tada wani ya kira sallah sannan sai a yi sallah an gane maganar da kyau ko wannan wajibi ne ba ana cewa ya kamata bane ko kuma ana cewa ya dace ne a dole a yi haka da wannan nema wasu malamai suke ganin duk lokacin da mutane suka yi sallah ba su kira sallah ba to ko da sallar ba ta ɓaci ba akwai dai wani tasgaro da wani naƙasu na lada mai muhimmanci da suka rasa saboda kiran sallah wajibi ne an gane maganar da kyau ko kuma da wannan ne wasu suka ce in har aka ce an rasa wa zai kira sallah a anguwa ko a gari ko a ƙauye to yanzu ya zama wajibi akan wasu su naɗa kansu ladanai in aka rasa ladani to yanzu dole ne idan misali aka samu masu yi to shikenan in wasu sun ɗauka wasu sun ya faɗo a kansu amma in an rasa wanda za su yi to dole a samu wanda kuma za su yi kun gane magana da kyau ko idza qama bihil ba'du saqata anil baqi dan ba za mu zama dukkan mu ladanai ba ko ba haka ba to amma idan an rasa kuma to dole ne a nemo wanda zai kira sallah عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم waliya ummakum akbarukum faqad amarahu sallallahu alaihi wasallama bil adhan wal amru lil ijabi kama huwa ma'lum wa an anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kana idha ghaza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzura fa in sami'a adhanan kaffa anhum wa in lam yasma adhanan aghara alaihim an gane hadisi daga maliku dan huwairith maliku bin al-huwairith an gane maliku dan huwairis ɗaya ne daga cikin sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suka yada addinin allah cewa ya ɗaura kyankyan dinmu muka yi tun ranar da annabi ya kwanta ya rasu muka bazama duniya karantar da sunnar manzan allah sallallahu alaihi wa sallama wasu malamai ma suka ce ba a sake jin labarinsa ba tun ranar da ya bazama karantar da sunnar annabi na fata an fahimci magana kuma shi ne yake yawo masallaci-masallaci jama'a sai ce ƙumu fali'usalli bikum kama sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma anna hazal waqt laisa bi waqtis sala ku tashi in koya muku sallah in kana neman jakadun sunnar annabi muhammadu masu yaɗa addinin annabi in ka samu su maluku ɗan huwairis ka gama jama'a masallaci masallaci yake yawo ina cewa ku tashi mu koya muku sallar annabi ko da dai yanzu ba lokacin sallah ba ne amma muna so mu koya muku irin yadda muka ga annabi yana yi ne da haka sai ya tara su ya yi sallan azahar ya yi la'asar ya yi magariba ya yi asuba ya yi kira'a inda ake bayyanawa ya bayyana inda ake ɓoyewa ya ɓoye sai ce haka za ka na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya salli yadda kuka gani din nan haka manzan Allah yake yi shi ne ya warayoto hadisin amru dan salima amru dan salima wanda hadisinsa yana cikin bukhari da muslim sannan ka karanta nan nan bulugul maram tare da sharhinsa subulus salam na al'amiru san'ani Allah maɗaukakin sarki ya ƙarawa amiru san'ani rahama ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus ya rawato hadisin amru dan salima wanda ya limanci tun yana dan shekara shida zuwa bakwai kamar yadda ruwayoyi suka zo su an gane ko kuma ya ci gaba da karantar da mutane sallah sanda ya shekara tamanin a rayuwar shi yana karantar da sunnar manzon Allah tun yana dan shekara bakwai ya fara limancin sunna har sanda ya shekara tamanin a rayuwar shi amru bin salima to wannan maliku din yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, "Iza habarati salatu, idan sallah ta halarto lokacin ta yayi, falyu'adhdhin lakum ahadukum, to ɗayanku ya kwarma muku menene? Kiran sallah. Kaga nan ba ana maganar inda, inda masallaci ko ba masallaci ba, in dai lokacin sallah yayi a anguwa ne ko ba anguwa ba, masallaci ne mai daɗaɗɗar liman ko ba masallaci ne mai daɗaɗɗar liman ba, akan hanya kuke kuna tafiya ko kuma a'a ba kwa tafiya a tare kuke guri ɗaya gurin da ba masallaci da ladanai na ɗaɗɗu to lallai dole ɗayanku ya miƙe ya yi menene ya kira sallah fal yu'adhdhin lakum ahadukum ɗayanku ya kwarma muku kiran sallah sai ya ce wal ya ummakum akbarukum wanda ya fi ku shekaru kuma ya muku limanci wanda ya fi ku shekaru ya yi muku limanci to akwai sharhi a nan a mataki na wanda ya fike da shekaru ya yi limanci ba shi ne matakin farko ba domin abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce cewa ya yi ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai wa mutane limanci shine wanda ya fi su iya karatun littafin Allah fa in kanu fil qira'ati sawa'an idan ya zama duk jama'a kowa ya iya karatun ƙura'ani gangarau babu aliyahum siyabu sundusun kuririn ina fata an fahimta ƙira'a garariya garo da tajwidi kowa ya iya to sai ce fa'a'alamuhum bis sunna to a nemi wanda bayan ƙura'ani kuma ya san sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai a ce to kai kafi wannan alaramma tunda kai kana da sunna ina fata kun fahimta kai ka zama liman fa in kanu fi sunnati sawa'an in ya zama a cikin sunna ma kowa ya san hadisai ana jawowa kowa zai karasa ana cewa annabi ya ce kaza sai ya ce magana tana bukhari ko tana muslim ko tana tirmidhi kowa ya sani eh sai ce fa'aƙadamuhum silman to a samu wa ya fi daɗewa cikin addinin musulunci to a da cewa fa'aƙadamuhum silman yana ɗaukar ma'anar wa ya riga musulunta tun da sahabban zuwa suke wannan ya zo ya shiga wannan ya zo ya shiga ko to shi kenan sai a zaɓo da wane da wane wane a shekara ta nawa ya musulunta a shekara ta kaza wane kuma fa a shekara ta kaza amma sun iya kira'a tare sun iya sunna tare amma wane ya fihi da shekara biyu sai a ce to kai kai ne liman kun gane magana da kyau ko ya ce fa in kanu fi silmi sawa'an in ya zama a cikin musulunci ma sun zama shekara ɗaya suka musulunta sun iya kira'a sun iya hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ce fa aqdamuhum hijratan to sai a samu waye riga hijira daga makka zuwa ina zuwa madinar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane maganar da kyau ko idan an samu hijirar ma duk tare suka yi kira'ar su iri ɗaya kowa gangaren ne kafin gwani wane gwani ciki duk shakku sannan ya san sunnar annabi muhammadu sannan tare suka musulunta shekara ɗaya ko to sannan sun yi hijira tare to sai a ce waye ya girmu wani a cikinsu to shine inda maganar waliya ummakum akbarukum za ta shigo ku ji wannan da kyau na faɗa muku to be sincerely speaking karka je ka sake naɗa mana wani dattijan tsoho yana Allahu akbar Allahu akbar in aka tambaye ka me dalili ka ce a annabi ya ce wal ya ummakum akbarakum a a baka san hadisin yadda maganar ta zo ba ka bi dukka yaya asalin maganar take hadisai nawa ka sani akan matsala ko iya wannan ka makalewa wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqq ka makalewa wannan kuma duk abin da ba shi ba ka kafirce masa ko da wancan din gaskiya ne jama'a kuna fahimtar magana so don haka sai an biyo wannan matakan to sannan sai a zo wanda ya fi shekaru sai a ce to ya wuce ya yi menene ya yi limanci tun da ya san sunna kamar yadda shaura suka sani ya san ƙur'ani kamar yadda shaura suka sani ya yi hijira kamar yadda shaura suka yi musulmi ne ya shiga addinin musulunci tare da saura ko to sai a dawa ce to wa ya fi shekaru a cikinsu sai a ce wane ya fi yawan shekaru ya ce to wuce to yanzu kenan matakin farko na mutum ya zama liman shine menene karatun ƙur'ani shine yace ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai wa jama'a limanci shine wanda yafi su iya karatun littafin Allah an gane maganar da kyau ko to wannan shine matakan dan haka kada ka dauki wannan magana kai hukunci da ita kawai a'a ka je ka bi salsalar hadisan ka ji ya annabi ya faɗi magana shi yasa wancan hadisin na Amr dan Salima abin da ya faru shine na sha baku kisar a nan gurin ka je ka karanta subulus salam tare da sharhin bulugul mara abin sharhi na bulugul mara na al'amiru sana'ani wato wata anguwa ce kusa da madinar manzan Allah sunan kabilar jurum kabilar jurum kusa da madina mai anguwar anguwar ba musulmi ba ne duk mutanen anguwar da garin ba musulmai ba ne mutanen ƙauyen kafinsu to shi ya zama kuma duk waɗanda za su higo in suka ji labarin manzan Allah za su higa madina su musulunta sai sun biyo ta wannan ƙauyen gurin wannan basaraken suka sha ruwa suka huta suka gaida sarki sai su ce to suna so ne su higa madina su je su karɓi addinin musulunci amma ba su san ta ina za su bi su isa lami lafiya ba wa zai musu jagora sai shi mai anguwar ya tura ɗansa ana ce masa amru ɗan salima ina fata an fahimta sai ya ce masa kaiwa ne raka su sai ya raka su idan ya je ya raka suka karɓi addinin musulunci sai annabi ya ce to kafin ku tafi bari a koya muku kaɗan daga cikin alkur'ani wanda in kun koma za ku dinga ibada da fi kafin a turo mai karantar da ku ina fata kuna fahimta to sai zaman to su zauna he suna karantawa suna karantawa shi kuma amru tun da ba musulmi bane sai ya koma gefe yana karami faɗan shekara biyar shida sai ya koma gefe yana jira su gama su dawo ya raka su yi sallama su wuce ƙauyen su tafi ashe a wannan zaman da amur ɗan salima yake yana ta haddace abin da ake karanta wa waɗannan mutane duk waɗanda ya rako ana koya musu ƙur'ani shi kuma yana menene yana haddacewa duk waɗanda ya rako ana koya musu ƙur'ani yana haddacewa to wata rana sai baban ya ce haba jama'a yanzu fi sabilillahi mu kenan kowa ya zo ya wuce madina ya karɓi addinin allah mu mi masa jagora kuma sannan mu a ce ba za mu musulunta ba ce duk wanda ya shirya zai shiga musulunci ya fito ni dai na shirya kuma zan tafi gurin manzan Allah shikenan to kai sarki na kauye yace ayi nan akwai wanda ya ce ba zai yi nan ba musamman ma a da banda yanzu da darajar sarakunan ta dan barbade kaɗan ko yawwa amma a da sarki a kauye ko ba haka bane in ya ce a yi nan aikowa da gudu zai tafi don haka sarki yana cewa shi ya yarda zai je ya karba sai kowa ya ce ya yarda ashe kowa wani ma yana so ya je amma yana tsoron sarki so don haka yanzu da sarki ya ce zai je sai kowa ya amince shikenan da suka je suka karba addinin musulunci sai manzon Allah ya tambaye su waye a cikin ku ya iya karatun Qur'ani amru dan salima yake ba da labari yace falam yakun ahadun min alqaumi jama'a ma jama'atu falam yakun ahadun min alqaumi jama'a ma jama'atu yace sai aka bincika duk cikin jama'ar mu na ƙauyen nan ba wanda ya tara abin da na tara na karatun alqur'ani yace faqaddimuni ko faqaddamuni sai suka menene gabatar da ni an gane magana da kyau ko sai suka gabatar da ni a matsayin ni ne menene ni ne limaminsu sai ce wa kuntu usalli ala janaizihim ila yaumina hadha yace da juma'a da sallar gawa da kamsu salawat tun ranar da muka musulunta nan ni nake musu wannan sallah har zuwa ranar da nake baku labari malaman tarihi suka ce a lokacin da yake bada labarin shekararsa 80 a duniya kaga wannan babban liman ne fa ya jima yana limanci shugaban limamai ne ko na fata an fahimta da kansa yake cewa wa ana gulamun ina dan yaro karami wa alayya shamlatul li ina sanye da wata ɗan riga ta wanda kowando babu a cikin ruwayar aka ce har wata rana idan yayi ruku'u saboda rigar karama ce sai aga golayen liman ta baya wallahi malam haka ruwayar ta zo sai wasu daga cikin bayin Allah suka ce kai da Allah a taimaka a sa a dan yi gidauniya da Allah a saya wa limamin nan riga mana doguwa da wando sai aka yi gidauniya wannan ya kawo ashe kenan tara taimako dan a yi addinin Allah a taimaki musulunci da limamai da malaman sunna ashe ba yanzu aka fara ba tun zamanin sahabban annabi Muhammadu kuma wannan maganar fa ana yin ta annabin yana raye ba wai ya mutu bane fa kar ku dauka cewa a'a shi kawai ya zama wakilin manzon Allah ne a wannan kauyen shi yake limanci shi yake sallar gawa shi yake kaza shi yake kaza dan haka sai aka yi gidauniya aka sayi riga da wando aka kawo masa aka ce ala gafata liman ga wannan a dinga saka ana fitowa masallaci yace wallahi tunda nake ban taba jin daɗi irin na wannan ranar ba ka san yaro da sabuwar riga ko yanzu idan ka sayi riga ka tafi wa da yaro ɗan shekara bakwai takwas tara wallahi sai ya kai shekara talatin da biyar a rayuwarsa sai kaje yana ba abokansa labari yes yana sane da abin saboda abin ya mar daɗi jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko ya ce don haka aka kawo min wannan riga na saka don haka na ci gaba da fitowa limanci da ita ina fata an fahimci magana to shine annabi ya gabatar da hito kaga a nan babansa ma ya ba ai ba za ma a ce babansa ya girme shi ba ko ba haka bane ba ko shi ya haife shi ma amma da ke ba shi da abin da ɗan yake da shi na me na karatun ƙur'ani sai aka gabatar da ɗansa a gabansa wannan shine shugabancin addinin Allah wanda ya iya ya zauce gaba wanda bai iya bai zama fasinja baka iya fatiha ba sai ka zama fasinja dole a jaka dama fa fa ce guda biyu fasinja fatiha sai baka iya fatiha ba sai ka zama fasinja dole ne ka shiga motar liman wallahi ya jaka kai malamai suka ce ko matarka ne tafi ka iya kira'a to in an zo fagen mai gida ka zazzara idanu kamar gashin baki amma daga an ce yau ramadana za a yi tahajjud ko za a yi tarawihi to sai ka koma baya ta ce kai za ka gyara tsaho ko na kai na gaura mamari wala dole ka saurare ta don ita ce oga a wannan lokaci an gane maganar da kyau ko ita ce oga baka iya fata ba ka zama abin nan shawara gi billahi liz dole matarka ta jaka to wasu kuma za su higo da cewa to yanzu ya halatta kenan mata su limanci eh ya halatta karanta hadisin ummu waraka mana ko baka san hadisin ummu waraka ba to dama baka san hadisin ba kake jayayya akan cewa ya halatta mace ta limanci to karka sake mun magana ha yi to ai gaskiya ne ai in baka san matsalar ba me yasa zaka shigo ba da bakinka so saboda haka malamai suka ce wannan matakai za a bi sannan sai a zo mawar cewa wanatin da ya fi shekaru sai ya zama menene ya zama liman to yanzu wannan kuma sai ya zama a kalubale ne ga dukkanin al'ummar musulmi su je su koyi menene karatun alkur'ani jama'a ka je ka koya littafi ne shi wanda wato wayo da dabara ba ta iya sa cewa a ce ka gane shi ko ka iya shi kana fara karanta shi wanda suka san shi wallahi za su ce wannan ya iya ya sani kana fara karanta shi wanda suka san shi za su ce wannan ba abin da ya sani a cikin littafin nan kirinki ne da rigima me ya kai hilimanci wannan tsakani da Allah jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu to dan haka yake cewa wal ya ummakum akbarukum wanda zai muku limanci ya zama shine mafi menene mafi ainihin wato shekarunku wannan hadisi imamul bukhari da muslim suka rawaito hadisi ne wanda yake ingantacce kwarai da gaske sai malam ya ce faƙada amarahu sallallahu alaihi wasallama bil azani kaga a wannan hadisi sai annabi ya umarce shi da menene ya kira sallah ya ce wal amru lil ijabi a kuma umarni idan ya zo daga annabi ko daga allah yakan zo ne da siga ta menene ta wajibi sai idan an samu wata ƙarina da take nuna ba wajibi bane ba kama huwa ma'alumin kamar yadda wannan abu ne sananne a gurin dukkanin mutumin da yake dan leke-leke na ainihin wato karatun addinin Allah jama'a kun fahimci maganar da kyau ko kaga annabi yayi umarni da a kira sallah don haka kiran sallah dai a gurin Abdul Azim Al-Badawi wajibi ne kuma haka magana take kamar yadda aka ji ta to ya tabbata kuma daga Anas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana idza ghazabina annabi idan ya fita da mu zuwa yaki zamu kai hari wa wasu kafirai da suka tsogale addinin Allah idza ghazabina qauman idan zai kai hari zai yaki wasu daga cikin kafirai lam yakun yaghzu bina annabi baya wato tafiya da mu ko mu je yaki ko mu kai wa wasu hari hatta yusbiha sai an yi sallar asuba ko kuma gari asuba ta yi daidai lokacin da ake kiran menene kiran sallah wa yanzura sai annabi ya dan tsaya ya saurara ya dan yi nazari ya dan saurari wannan kauye ko wannan gari fa in sami'a adhanan idan ya ji an kwarma kiran sallah a kauyen kaffa anhum sai annabi ya kame daga kai musu menene Allahu akbar ku duba addinin musulunci mana ku duba ku ga yadda al'ummar mu ta daina mutunta addinin Allah mutum da sunan addini ya dinga kauyewa ƙauyukan mutane hari ko dai da sunan cewa duk duniya ba musulmi sai shi kowa arne ne kafiri ne sai shi ko kuma da sunan an kwace masa shanu bari ya je ya rama ko ya kwato ko ko kuma da wani suna dai daga cikin sunaye da yau aka tsinci kai a ciki na yaƙar musulunci duk yadda kake ƙaunar addinin Allah baka kai annabi Muhammadu ba duk yadda kake so musulunci ya ci gaba baka kai addinin manzan Allah baka kai annabi Muhammadu manzan Allah ba duk yadda kake so jama'a su zama mumine ga baki ɗaya eh baka kai wane ne ba baka kai manzan Allah ba Allah da kansa ya ce wa manzan Allah wallahi mutane ba za su taɓa zama mumine ga baki ɗaya ba ko da kai kakwaɗe ta haka ko ko kai ka kwaɗaici haka haka ba za ta faru ba ma'ana wannan yana alanta mana ashe in so samu ne a gurin manzan Allah mutane su zama menene gaba ɗaya su zama mumine duk su shiga aljanna to amma duk da wannan ɗabi'ar ta manzan Allah kuna ji anas ya ce idan ya zo gari ko ya zo ƙauye sai ya tsaya ya shiru tukunna ya ce kowa ya saurara kar a yadda a afkawa garin nan kuma fa a hakan za ka samu kafiran garin su suka zolayi manzan Allah suka tsogale addinin shi ya zo ɗaukar fansa ne amma sai ce a saurara daga an ji an yi Allahu akbar Allahu akbar sai manzan Allah ya ce ku saurara ba za mu yaƙi waɗannan mutanen ba ce mai dalili ya ce ba kwa ji akwai musulmi a cikinsu ko shi kaɗai ne sun ci albarkacin shi shi kadai da aka sai annabi ya ce a juya an fasa kai musu hari saboda musulmi kwaya daya amma yanzu ku je duk kauye gaba daya musulmi ne wasu ma suna masallaci za a je a kewaye masallacin a yi ram da su gaba ke daya a ta da su daga aiki kuma da sunan musulunci albarkacin musulmi ɗaya annabi muhammadu zai ce a juya duk zole da waɗannan kafirai suka yi sun cin albarkacin wannan guda ɗayan da haka ba za a yaƙe su ba to wannan da'awar wallahi wajibi ne akan malamai su ci gaba da karantar da mutane basifa da illar da ke cikinta karka ji tsoron kowa wallahi ka ji tsoron Allah kawai karka yi shakkar kowa ka yi shakkar gamuwarka da Allah domin duk waɗanda kake tsoronsu to fa su ma akwai wanda suke tsoro waye Allah don haka ka ji tsoron Allah kawai ka karantar da mutane mai yin sunnar manzan Allah wallahi shiru akan irin waɗannan aqaid din da sunan tsoron kisa tsoron ɗauri tsoron kaza wallahi tallahi ba zai kai mu zuwa cidin na tsira ba fa domin babu wanda zai saura daga wanda suke kashewa har wanda ake kashewa law sabar alqatil lamatal maqtulu da mai kisa yayi hakuri da wanda zai kashe ma ya mutu ko ba haka ba aka ce wasu mutane sun taba zuwa za su kashe wani mutum ashe shi kuma a ranar bai wuce sauran awa ɗaya ma ya mutu ba sun isa gidan suna tada matan shi matan suka fito ina aladuwa ne suka ce ina ciki to maza ku nuna mana ɗakin shi an ture mu ne mu kashe shi suka ce yanzu haka jimamin mutuwa sun yake bai wuce awa ɗaya yanzu da mutuwa ba aka ce wani daga cikin barayin dalilin da ya sa ya daina yawon kashe-kashen mutane kenan ya ce ashe duk wanda ka tinkara za ka kashe in ma ba ka kashe shi ba lokacin mutuwarsa in yi zai mutu Allah ya shirya da mu don haka dai yake cewa fa in sami a azanan idan annabi ya ji kiran sallah kaffa anhum sai ya kame daga wato kai musu hari wa illam yasma adhanan idan bai ji kiran sallah ba aghara alaihim sai annabi ya kai hari wa waɗannan mutane saboda ɗaukar fansar abin da suka yi mishi ina fata an fahimta wannan hadisi kima karanta bukhari da muslim wa hadha lafzuhu kuma wannan lafazin bukhari ne bi ma'ana an gane magana da kyau ko an muawiyata annan nabi sallallahu alaihi wasallama fadluhu kenan falala kiran sallah an muawiyata annan nabi sallallahu alaihi wasallama qala innal muadhdhinina atwalun nasi a'naqan yawmal qiyama daga muawiya dan abu sufyan ina fata an fahimta muawiya dan abi sufyan ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda a dalilinsa wasu za su higa wutar jahannama jama'a a dalilin mu'awiya irin cin zarafin bawan allah nan da ake yi da cin mutuncinsa da ake yi da sunan addini annabi ya faɗi falalolin mu'awiya sun fi dubuwa ne ɗari falalar mu'awiya alherin mu'awiya darajar mu'awiya ƙimar mu'awiya martabar mu'awiya ɗan abi sufiya amma 'yan shi'a sai an taya wa mutumin nan wato zagi suke yi da cin zarafi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal mu'adhdhinina lalle masu kiran sallah atwalun nasi a anaqan yawmal qiyamah sun fi sauran mutane tsawon menene wuya a gobe kiyama ka san ko a nan yanzu in aka ce wani kai wani yana da dogon wuya ai ana siffanta shi da kyau ne ko domin dogon wuya siffa ce ta kyau to dogon wuya a kiyama kuma siffa ce ta ka samu rahama ka tsira ina fata an fahimta saboda me saboda a wannan rana zufa jama'a zai shaƙe mutane har wuyansu zai musu linzami har bakinsu wasu ma zai yi menene zai nutsar da su ga baki ɗaya sauraka idan kana da dogon wuya a kiyama to kana cikin waɗanda suka yi dace da samun rahamar Allah an gane maganar da kyau ko وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله daga Abdurrahman ɗan Abdullahi ɗan Abdurrahman ɗan abi sa'ata al'ansari mutumin madinar manzan Allah sun balmazini kuma ba mazini an abihi shi kuma daga babansa annahu akhbarahu baban shi ya bahi labari anna aba sa'idin al-khudri lalle abu sa'idin al-khudri qala lahu ya fada mishi sahabin annabi muhammad abu sa'idin al-khudri yace inni araka lalle na ganka manzon Allah kenan ya gaigaya wa abu sa'idin al-khudri ina fata an fahimta tuhibbul ghanama wal badiya kana son kiwon dabbobi kuma kana son zama a jeji kun ga kenan kiwon dabbobi da zama a jeji ɗaya ne daga cikin menene hanyoyin arziki da yake da asali tun a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi kiwo sannan sahabbansa sun yi annabawa da yawa sun yi kiwo saboda haka kiwo abin alheri ne jama'a mutane su dinga kiwo ku dinga ɗaurewa ko da kwaya uku kwaya hudu kwaya biyar ka ɗaure ka nemi albarkarsa an gane manya-manyan 'yan boko da suka gano alherin kiwo wallahi sai ka ba hanyar kalshin ginnan sai ka je ka samu wani fili ya fi hekta 500 ko 1000 ko 2000 an yi fensin ɗinsa da waya an tona bohol an yi waye an yi waye sai ka tambaya sai a ce ai na sanatawa ne ina fata kuna fahimta tare da cewa yana can duk wata ana ba his din allowance miliyan 40 tana dira a cikin akawun din shi ko amma tare da haka kuma noman ma bai bari ba ya zo ya share fili malam sai ka shiga kawai kaga nan mangwaro ne can gwaiba wani mangwaron ma sai ka ji a sati biyu ake tsinkashi sati biyu wata ɗaya wata biyu gwaiba ce za ka ganta yar hakan nana eh hikon nana amma manya-manyan ƴaƴa malam kaman za su karya ta saboda me saboda sun gano albarkar noma da kiwo ba sa wasa to kai ma da kake da ɗan kaɗan ka je kai ma kaɗan noma abin da ya sauka ka nemi albarkar Allah ka bi sunnar manzan Allah wajen noman sai Allah ya saka maka albarka shi ne yake ce masa na ganka kana son zaman jeji kuma kana son kiwon dabbobi to ga shawara fa'iza kun tafi ganamika idan ka zama a cikin dabbobinka aubadi ya tika ko cikin jejinka fa'azzanta bisala sai zama kana ainihin wato so ka kira sallah farfa sautaka bin nida to ka ainihin wato daga menene sautinka da kiran sallah to kun ga ku lura anan yanzu fa ba wai ana ce masa ya kira sallah bane a kiran sallar dama kowa ya sani cewa idan ma kai kadai ne a jeji zaka kira menene sallah to amma yanzu abinda ake faɗa mar idan ka nufaci zaka kira sallah din ka daga menene muryarka kar ka yi kasa kasa wai saboda kana ga kai kadai ne a gurin kai kaɗai za ka ji don haka ba lallai ba ne ka ɗaga murya a'a akwai hikimar da ta sa aka ce ka ɗaga muryar kuma ya ce farfa a sautaka bin nida sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce masa fa inna la yasma'u mada sautil mu'adhdhin domin babu wanda zai ji nisan wato sautin mai kiran sallah jinnun wala insun mutun ne ko aljani wala shay'un ko menene ne har fankan nan idan ta ji wannan sautin shine wala shay'u kwari dabbobi duk wani abu da yake doran ƙasa in dai sautin ya je zuwa gare shi illa shahida lahu yawmal qiyama face sai ya maka shaida a gobe kiyama ce wani ladanin Allah ne yana kware kiran sallah kullum magariba isha asuba ladane kun ji hadisan ku ana ganin ku ba ku da komai a ƙasar nan saboda tsabar jaraba da masifa jama'a don a hana mutane addinin Allah har cewa ake yi wai ladanai ba sa kuɗi da haka in kana so ka dimanci zama cikin talauci to ka zama ladanin masallaci wani yana bani labari wani daga cikin malamanmu ya ce shi bai san wannan magana ta yi tasiri ba sai wata rana an gayyace shi wata lacca wani babban mutum ya gayyace shi a masallacin shi to an gama lacca an zo za a kira sallah sai ya shi yana ganin alhajin yana son sa da alheri sai mika masa hasu ya ce alhaji kira mana sallah ce a karba kallah ka ka wannan ka wannan ce a alhaji ka kira mana ha karba kallah ba ba karba kallah wannan ya kira mana ai ba damuwa ai ba damuwa mu ai muna kokarin mu muna kokarin mu ai a bashi ya kira sallah yayyai da shi wallahi ya ki yadda to sai ya kasa hakuri da aka idar da sallah sai ya kira shi ya ce alhaji ya ina ta baka mayi kuma ka kira sallah ya ce a to ai malam kuna faɗa cewa duk mutumin da yake ladanci ba zai yi kuɗi ba ni kuma kaga yadda nake da kuɗin nan zo in talauce wallahi karare ya mutu ya faɗa mishi ya ce la ilaha illallah ya ce to wallahi cikin malaman da suke faɗin wannan ni ban da ni ni ban faɗi wannan ba ya ce kuma wallahi wannan maganar banza ce babu ita wannan magana a addinin musulunci babu ita cewa wai in kana ladanci ba za ka yi kuɗi ba babu ita wannan magana to limaman ma kansu in an ce yau wa talakawan to ka gani ka gani to gaskiyar magana jama'a wallahi wannan maganar banza ce kun dai ji falalar irin sallah yanzu duk abin yanzu kai shaida a gaban Allah a gobe kiyama abin wasa ne shaida a gaban Allah yanzu kamar yanzu ne fa muna zaunan nan kawai sai mu ga motar sojoji ta shigo nan ta cacimi wani ta yi waje da shi duk gaba ɗaya sai mu ajiye karatun nan sai mu je mu kewaye sojojin nan me ya faru sai ai yayi kaza ne mu ce a in dai wane ne muna shaida akan sa wallahi ba zai aikata haka ba mi ta mu ce ba za a tafi da shi ba sai an ba da shi da Allah zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba eh duk amar shaida cewa ba shi da wannan halin haka kawai a zo a kama shi ba za mu yadda ba sai an ba mu abinmu ya koma masallaci mutum zai ji daɗin wannan to don Allah ina ga ranar da Allah ya ma ci tsaye mala'iku suka kewaye ka ana shirin tafiya da kai wuta a zo a shaide ka cewa kai mutumin Allah ne a kwace ka a hannun mala'ikun azaba a yi hanyar aljanna da kai akwai shaida da ta wuce wannan wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida so don haka annabi ya ce komai sai ya maka shaida komai shi yasa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace da mutane sun san me ke cikin kiran sallah da sahun gaba lastahamu alaihi da he sun yi ƙuri'a sannan su a samu wanda zai dinga yi wallahi tallahi ka san yanzu sahun gaba ma an canfa shi an ce duk wanda kaga yawanci yana zuwa sahun gaba ba shi da kuɗi ne yana yawan zuwa ne don ya gaya wa Allah matsalarsa Allah ya biya shi ya taimake shi amma masu kuɗi da manyan mutane kowa yana sahun ba shi bukatarsa ta biya ba dole ya yi kusa da Allah ba wala haka ake faɗa ku ba kwa jin abin ko waya maka fi ku jiye-jiye ne kam Allah muna da jiye-jiye fa da kuke ganin muna to kana jagoran jama'a kana karantar da su baka baza kunnuwanka kaji me yake faruwa da su ba ai za su mai da kai shawara gi kai ma ko ba haka bane ai kana karantar da mutane to ya zama ko ta ina kana da labarin su me suke ciki me suke faɗa me yi al'adun su me yi magangan duk ka tattaro ka ajiye a aljihunka ka je ka ji malam Muhammad Kabir Haruna wallahi tallahi in yana faɗin halin mutane za ka ɗauka ba da aiki sai zama da mutane yana jin me yake faruwa da su haka dai ko ba haka ba Allah za ka ɗauka ba da aikin komai sai dai ya zauna kawai ta jin halin mutane in ya baka wani labari ko ya faɗa maka yadda mutane suke kaza abin sai a baka mamaki to haka ake so ka zamanto a matsayinka na mai karantar da jama'a ka zama wise a very very wise kar ka zamanto wani ibnu da kikil idi Allah duk da cewa wannan babban malami ne shi to amma ka san da kiki a Hausa ana nufin wanda yake daskararre a guri daya ko wanda baya kokolarsa bata functioning bata harbawa to ka zama wayayye ka san zamaninka ka san lokacinka ka san al'ummarka ka san me suke ci to duk lokacin da ka budu baki zaka yi magana akan su to su kansu su ce kai wannan fa yana shiga cikin mu fa ya san me muke ciki to wannan haka ake bukatar ka malami ne kai ko ba malami ne ba ka san zamanin ka ka san lokacin ka to saboda haka wasu za ga suna yan camfa wallahi duk waɗannan camfa camfa ne kuma suna daga cikin abin da ke cin karo da aƙida cin karo da tauhidin mutum ya dinga jin cewa wai mai kiran sallah ba zai yi kuɗi ba mai zama sahun gaba ba zai yi kaza ba wayi wa to meye bambancin ka da wanda zai ce idan ya fito ya ga taurari ya ga tattabaru sun yi fur sun yi yamma to yamma ce da sa'a gabar ba sa'a meye bambancin ka da su baka da bambanci wallahi in dai kai ma kana da tunanin me kiran sallah ba zai yi kuɗi ba to daidai kuke da wanda idan ya fito ya ga tattabaru sun yi yamma zai ce to ba zai yi gabar ba tunda dabarun nan suka yi yamma to a yamma sa'a take Allah hukuncin ku ɗaya da shi Allah ya kiyaye saboda haka waɗannan duk canfa-canfa ne to yanzu dai kaji annabi ya ce idan dai ka kira sallan nan duk abin da ya jiyo muryar ka sai ya maka shaida a gaban Allah qala abu sa'idin abu sa'id al-khudri yace sami'tuhu min rasulillahi yadda kaji din nan haka annabi ya gaya mun haka ne ma naji karanta sahihu sunan ibnu majah zaka ainihin wato samu abin nan karanta imamu ahmad a cikin fatuhun rabbani a za ka samu wannan sannan karanta sunanin nasa'i insha allahu ta'ala sifatuhu yaya siffar kiran sallah take to wallahi lada ne ku kasa kunni kiran sallah kuma ba shi kenan dan an ce yana da falala shi kenan kowane tom and jerry jama'a eh gaskiya ne kowane tom an jeri ya zo ya busa lasifika kawai ya kira sallah ba jama'a ko kun san akwai masu digiri akan kiran sallah digirinsa akwai wanda ya magister texas ɗinsa rubutunsa akan menene ya yi damun littafi ake rubutawa akan kiran sallah karka ji matsalar an ce maka ai tana da falala ai kaza kaza har ma wasu sun canfa ta sun ce kaza ka ɗauka matsala ce wanda ba ta da wani abin nan wallahi in baka iya ba karka kuskura ka ce za ka yi kuma wannan muke ba wa malamanmu shawara dole ne a dinga zama da limamai ana musu semina ina fata an fahimta a rubuta hand out a rubuta wasu takaddu muhimmai a ɗauko fatawoyin malamai kaf a kan kiran sallah a yi musu dirasa ilmiya a yi walada ne darasi na ilimi yaya ake kiran sallah ya ya kamata wanne lokaci na farko dai kiran sallan nan yana da lokacin da ake yinsa kuma lokacin nan ba shi da alaka da agogo in na ce ba shi da alaka da agogo ina nufin kada ya zamto agogonka lokacin kiran sallarka ai na faɗa muku cewa zamanin da shekaru da suka wuce za ka ga iyayenmu ba su ma da agogon kawai yana zaune in ya kalli rana sai ce jama'a zahar ta zan je in kira sallah Allah kuma wallahi a zahar ɗin ta yi ana zaune in ya kalli rana sai ce jama'a la'asar ta yi zan je in kira sallah kuma wallahi la'asar ɗin ta yi ba agogo ba komai a hannun shi yau ai a cikin ladanan annabi ma akwai makaho ko ba haka ba ko mu kaddara duk masu idanu ne a lokacin akwai agogo duk mu kaddara ladanan annabi masu ido ne a lokacin akwai agogo babu amma da ya suke kiran sallar saboda wasu lokuta ne aka zana musu ai mun karanta muku cewa lokacin sallar azhar idan kana zilluka mithluka idan inuwarka ta kai kwatankwacin tsayinka ko eh lokacin a lokacin azhar yana farawa daga gushewar rana daga tsakiya ba zai kare ba har zuwa lokacin da inuwarka ta kai menene tsayinka shine abin da muke magana ba mun karanta ba so kaga anan kawai in ka fahimci waɗannan hadisan kawai lura za ka yi daga rana ta gota daga tsakiyar nan to ka san lokacin mai ya shiga a zahar to ya danganta daga yadda kuka tsara a matsayinka na ladan cewa ga daidai lokacin da in inuwarka ta kai za ka kira sallah da haka idan ka saba da wannan abun wato abin sabawa ne da kuma dogewa da kwarewa da fahimta in ka saba wallahi kana cikin tafiya ma za ka ga cewa ai yanzu lokacin azhar yayi kawai sai ka tashi ka kira ta in inuwa ta kai lokacin tsayin ka kuma lokacin sallan azhar ya me ya iso karshe daga nan kuma immediately lokacin me ya shiga la'asar shi kuma ba zai fita ba har zuwa lokacin da inuwarka ta kai me kwatankwacin idan kana zilluka mislaika idan inuwarka ta kai kwatankwacinka guda biyu haka ne hadisi ne bukhari da muslim muwadda ta imamu maliku ya kawo su ina fata an fahimci magana to irin waɗannan abubuwan dukka ba ta yi ladane su san su to yanzu mu ma ajiye wannan koda a ce babu wannan to mu tsaya mu fahimci ba na agogon mana ya zamto mun fahimci na agogon kuma muna ɗabbaka yadda ya kamata sannan kiran sallan nan akwai wanda ake yin sa kusan kala biyu ne zuwa kala uku akwai wanda ake yin sa normal wanda muka saba ji ana yi a masallatanmu na ahlus sunna akwai kuma wanda zaka ji su a masallatai na waɗanda ba ahlus sunna ba shi ma kiran sallah ne tabbatacce a sunnar manzon Allah amma yaya ake yin sa ina fata kuna fahimtar magana sannan shin menene sunnancin kada murya da rera ta a lokacin kiran sallah da kuma menene bid'ancin haka idan bid'a ne me dalili idan kuma ya tabbata sunna ne me dalili shin yadda ake rera qur'ani haka ake rera shi ma'ana a fito da murya a rera shi yayi zaki yayi dadi haka ake son kiran sallah ko kuma a'a shi ana kiransa ne normal kamar yadda ba a rera addu'a kamar yadda ake rera ƙur'ani haka ake yinsa ya ya kamata duk wannan yana da kyau a ce ladananmu da sauran malamanmu sun zauna sun karantar da mu domin mu fahimci ya ya kamata mu yi shi na ga kun nuna mun lokaci ko? to to jama'a sai ku yi haƙuri za mu tahi sifatuhu siffar yadda ake kiran sallah ina ganin ma watakila insha Allahu bayan mun karanta wannan babi na sifatuhu ko kuma muna cikin karanta hidin za mu rera kiran sallar yadda ake yin sa ka ji shi kuma kaso duk ya ɗauka kowa ya ji an gane magana tunda mu ma nan a yi masallaci ne kuma shugabanni ne muke da suna masallacin ko da kuma lada ne wanda muna tare da sunan suna kira mana sallah to kaga idan an yi haka zai taimaka mana wajen ya zamanto faɗakarwa ne gare mu da su baki ɗaya abinda muka yi daidai muna fata Allah ya haɗa mu da ni da ku a cikin ladan wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe ko ƙarancin ilimi ko bincike muna addu'a subhanahu wata'ala ya yafe mana kafin na tsaya muna marhabun lalai da babban limamin masjidus sahaba da yake a cikin kasuwar kasuwar matsar man gyada na nasarawo malam muhammad kabir alƙari ulmujawid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi in ba ku manta ba lokacin da wannan ya abin nan abdulmannan mahmud shira ya zo ya mana lakta shi ma ya zo ya mana tsokaci a nan to muna addu'a allah ya ƙara masa lafiya da imani ya biya masa dukkanin bukatunsa na alkhairi za mu dakata a nan insha allahu ta'ala na'am